أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatu a cikin wannan littafi na rihilatul hudud za mu sa shafi na 92 na saba'in da ɗaya man gayyara manarar ardi a yi hududa man sabba a kabirar sahaba alwasilatu fi sha'ariha wa mutafallija walwatima man asara ila asihi hadida man da'a ila ghairi abihi ka an yaqula fulanun walidi الجدال والمراء واللدد واللدد الشرب في آنية الذهب والفضة المؤسف في وزنة وزنه وكله آه منع فدء الماء الكمار ما لنا في قبل يمنى بياني أكن zunubai waɗanda suke sa ɗan adam ya cika ba imani Allah ya kiyaye musulmi ya zama su babu imani ya yi mummunan cikawa ya ce na saba'in da ɗaya shi ne man gayyara manarar arzi duk mutumin da ya ci fili mutumin da ya ci fili ya ci ƙasa ya canja bikon bikon ake kiran bikon bikon wanda shi dai ne bikon to ya canza bikon duk wanda filin wani ya shiga ya shiga filin wani ko da da shaku ɗaya ne kuwa ya ci filin wani ko makocin shi ko ba makocin shi ba ko na kusa da shi ko ba na kusa da shi ba ya yanki wani waje ya mai da shi filinsa alhalin ba filinsa ba na tamanin da saba'in da biyu shi ne wanda ya zagi manyan sahabban manzan Allah sallallahu sallam mala ya kawo manya ne amma duk sahabbai manya ne na wane ne wani sahabi ne karami ka gani kenan ka ce duk wanda ya zagi sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam na saba'in da uku watakila ya duba saboda akwai wasu akwai manya a cikin su wadda suka suna gaban wasu dai na wajen rankin kamar sayidina abubakar sayidina umar sayidina usman sayidina ali na kaga suna gaban duk sahabbai to amma sauran ma duk manya ne na saba'in da uku shine mata mai kara gashi attachment wanda ta yi attachment ko mata mai yin wushirya buɗe haƙora kankara haƙora ko mata mai yin zane na saba'in da hudu wanda ya nuna ɗan uwanshi da wani makami da wuƙa ya nuna ɗan uwanshi da wuƙa musulunci ya hana ko da wasa ko da wasa ka nuna dan uwanka da makami bindiga ce wuka ce takobi ne ko wasa kake yi musulunci ya haramta na saba'in da biyar shine duk mutumin da ya danganta wani uba ya danganta kanshi zuwa ga wani uba wanda ba uban shi ba a ce waye babanka sai neman wani mutum ya ce shi ne babansa waye babanka ya ce dan wace zaman la'anar Allah ta tabbata ga duk wanda ya canja babansa baban mutum kowaye koyaye ke shi ne babanka yawa akwai koyaye ke shi ne mahaifinka da haka shi ne za ka ce mahaifinka a inda wani abu ya faru babu yadda za a yi akan samu yara 'yan makaranta musamman 'yan mata musamman 'yan bodi a da da na sani saboda watakila babanta bai da kuɗi ba ta son a ce shi ne babanta an taɓa samun wata yarinya da ake babanta ke ta ƙoƙari ya kawo ta makaranta a shi yaran sai masu take wa direban su kullum ya zo zai kawo ta ya sauke ta ya zai ɗauke ta sai tana ce yara direban wani abu ya faru wata rana ya zo ba ta nan yana tsaye yana jira sai sai yaran suna ga direban su wanke to ina wanke ita sai me ya faru ne ya mata magana ta ce wai ka jira ma irin dai magana yadda ake wa direbobi ka gane irin ko ta ce direban su ya kai ya je magana dai lalle ya gane halin da ake ciki ya ce musu a'a ni ubanta ne ya ce ka ta ce mana kai direban su eh kuma haka ta faɗa asiri ya tun ita sai da ya kusa da zubar da hawaye sai shi ga kawai da lebo yake ta kawo to wannan kaga rashin hankali ne to haramun ne ba ba a yarda wani ya cin baban shi kowa ya saboda shi ma ba ba ba mutum yake tsaro wani mutum ya zaɓe shi ya zama baban shi ba Allah ne yake ba wanda ya zaɓi wani ya ce yana so ya zama baban shi inda je da baba ake yi a ce ka zaɓi ɗaya wataƙila da wani bature ma zai zaɓa wani balarin na misali ka gani da haka baba Allah ne yake kayan da haka canza shi matsala ne da haka kowaye Allah ya baka shi kenan shi ne babanka sai ka yi haƙuri da shi kuma ka yi ta masa biyayya kuma in ka ƙi masa biyayya ka shiga wuta Allah ya yi a bari mu gama bari mu gama karatu na saba'in da shida shine mutu da jayayya mutu da da jayayya da kuma yayar jayayya shine wannan lututun lutun zira bihi qauman ludda inji alqur'ani na don ka yi ka yi gargaɗi ga mutane masu jayayya masu tsananin mutu da ka da jidali da mira'i da lujud duk kuma san amma ɗaya ya faɗa girma girma girma girma ga mana ɗaya ka san mutu ma kala kala ne ko akwai mai ɗan yi ɗan kaɗan na akwai mai yi ɗan tsakatsaki akwai mai babba yawa to dukkan shi bai da kyau shi yasa za ka ji hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allah wato alƙawarin aljidan aljanna ga mutumin da ya bar mutu ko da yana da gaskiya ko da yana da gaskiya a zo a ce maka kawai wannan mumbari fari ne to to Allah ya Allah ya zo sanar da shi lafiya farin mumbari ha ina nufin shi gara sai yawa to wannan har aljanna za a baka saboda musulunci ya san duk mutu karshe shi ba tsakanin yake mutu baya haifar da alheri ko abokinka ne kuna mutu kullum to alaƙa ku baya za ta ringa yi ba za ta zama tana na na abin da ake nema ba za ka ga lalacewa tsakani ko ɗan uwanka ne ya zan kullum mutu za ka ga alaƙa ku baya take yi ba ƙara danƙon zumunci kuke sai ko ya ji baya san ka ko ko wani harkar ka baya san ka shiga ciki haka kai ma ka ji ba ka san to shi yasa musulunci kuma ba ya san wani sai ka zama kaman wani ban Allah da ake masa kirari wai ba ka musu eh shi ba ka musu an ce auren auren yarsa aka ba ka ɗaura yarsa aka ɗaura mata aure to dama an saba al'adar garin su ana kai amarya ne da daddare sai wani ya ce a yau ba ka musu sai ya mutu ku zo ku ce masa yanzu da ranar nan da azami ya ce ku ce ana so a kai amarya ne shi ne da aka zo aka same shi amma sun yi ne wai don yayi musu bi kalman ba ta musu ya yawa aka za ka cewa ba an ce ana son a kai makare amarya yanzu ta ce yawwa ido na gani ido ba to su ma da yake ba shiryawa suka yi ba da aka zo aka ce ai ga abin ne ba aka ce yaje ya ce masa a ce da dare damu ana gaya masa ya ce yawwa ci ce rufin asiri ba shi kenan magana kaga ya tabbata baya mutu to na na na na saba'in da bakwai shine shan wani abu abin sha ko ruwa ko wani kunun zaƙi ko wane ne amma a cikin kofi ko kwano na zinari ko na azurfa haramun ne duk inda ka je aka kawo ba ruwa a kofin zinari haramun ne in ka sha da kai da wanda sha giya ba ku da bambanci ko na azurfa ko cokali ko a kama abinci da cokalin zinari ko azurfa haramun ne na na saba'in da takwas shine mai tauye mudu wajen awu ko sikeli awu ko sikeli wani lil mudassifi lama Allah ya ce azaba ta tabbata gaba ta tauye mudu to tauye mudun nan ko ta ina ne ko ta aiki ko ta ina ne ko ta ina ne inda tauyen mudu ne tauyen mudu ne to na na na na saba'in da da tara shi ne mutum ya hana mutum yana da ruwa ya hana shi ya hana amfani da shi mutum yana da rijiya ce za a yi ruwa ya ce ya hana kun san wani haramun ne mutum yana da famfo ya ce ya hana a yi ruwa eh shi yasa waɗanda suka san wannan idan suka gina gida a anguwa suka yi bohol a gidansu to sai su jawo famfo wajen gidansu na za ku ga mutane ba wai a ilimi ne yake sa haka sai su jawo wani famfo duk mai ɗiban ruwa na sai zo ya ɗiba ka gama magana a ce ya hana ruwa saboda ruwa wata falala Allah ne duk duniya ba abin da ya kai ruwa tsada amma ba abin da Allah ya sauƙaƙa shi ya mai da shi ne sauƙi irin ruwa idan da Allah ya bar ruwa ya yi tsada da daga masu shan ruwa daga ministoci sai shugaban ƙasa na za su dinga shan ruwa saboda duk abin da za ka sha ƙasar ruwa yake dama saboda Allah ya sanya rayuwar gaba ɗaya da ruwa ne eh waje Allah min al-mai ko kullu shay'in hayy duk wani abu ya rai muka sa amfani yake da ruwa amma Allah cikin rahama sai ya sauƙaƙa ruwa daga sama ma yana ta sauƙo mana da shi in ya zuba a ƙasa ma ƙasar ta riƙe mana shi tana riƙe da shi ana ta iba ana ta iba shi yasa da zarar mutane sun zaka ruwa sai su da tashi hankali to ba a san kai kana da ruwa ka sha na sha kuma ka hana bayan Allah ga wannan haramun to na na tamanin da za mu tsaya shi ne wato tata tata tata duk nau'in tata tambola ce bedwani ne bet naija ne ko an duka duka wannan tata ce kowanne haramun ne bet naija ne ko me suna na faɗa ne bet naija wata takar zamani ne aka kirkiro ta aka ba ta daman kusan gwamnati ta yi ma'aikatar ta ta ai na na ma'aikatar ta ta aka yi da ta ta sosai aka mata ma'aikata da da na jin biji ake sawa ko da eh darakta kagan maimakon da abubuwan alheri da yawa gwamnati ta yi na ba ta mutu abin da ba sai shaka saboda wannan suke sa a yi irin waɗannan su daga can waje suke eh, abinda suka ɗauro wa gindi to sai a zo a yi shi a ƙasa to na- wato ran lokacin da aka yi aka yi da farkon yin commission din Allah ya saka wannan ba ba zai kira sunan shi ba da Allah yana nan shi ne farkon wanda aka ba appointment later a DG na farko ina nufin yanzu ana maganar kusan ya fi shekara goma ya zo da ita neman fatawa ce masa haramun ne wallahi ya mayar shi ne farko ba wanda aka ba an yi commission ne sai aka canza masa lokacin sai aka ba shi DG na director na Col- Board of Colleges of Education kaga shi ne wani ya taƙila mutum ya kula da addininsa Da- da ni na ga appointment din an ba shi amma wallahi ya zo yana tambaya aka ce masa haramun ne ce wallahi ba zai yi gashin ma da yayin da yanzu duk an yi abin duk rayuwar gasar shi dama in kai haƙuri ma duk kuma zai zai wuce in ma kai iya duk abubuwan haka suke wuce a duniya ma duk za ta zo ta wuce mu ma duk za mu zo mu wuce duka abubuwa Allah ya datar da mu alhamdulillah na'am na'am eh guardian ake kiran ko yawa ba idan duk lokacin da misali za ka iya rike yaro ɗan yayan ka ɗan ƙanin ka ka sa shi a makaranta ya ringa an su sunan ka don sunan familin ka duk wannan ba shi bane amma duk da aka nemi waye ubansa da zai kira baban shi an san ana rike mutane ai akwai wanda ma baka san su ba ka da dangi kuma ya rike ka na wannan daban amma cewa waye mahaifinka na to dole ka kira babanka shi ne ala'ala
game da ruwa na wani lokaci za ga ana zuwa ɗibar ruwa a rijiya to amma sai ga ana haɗuwa musamman yara ana wauta to gudun kada a jefa wani rijiya sai ga mutane suna kora eh to ai kaga wannan koran na na a gyara na a gyara ne ba na hana ruwa ba yau kai ya zama ana kora idan ka a ɗebi ruwa kaga misali wasu na zuwa wasa ne a bakin rijiya da an kore su wani ai daidai ne ma a kore su ai kaga ba an yi amma kada ya zan an yi ne don kar su sha ruwa yawa shine shine magana Allah. na
mutum na iya ainihin shirya da kan shi da dabara zuwa zan misali shi ba zai shiga gida ba ba zai ke yi gida amma sai zai shiga da gaba sai zuwa zai eh
ne ne ya ba zai shiga gida ba gidan shi misali ko ma gidan ko ma ne ba zai shiga da wani kaza ba yau misali gidan ƙani ko gidan yaya ko wani misali yana iya zo shiga sai da gaba ya zo ya zo ƙwarai da gaske musamman in abin da ya rantsuwa a kai shi ya fi alheri da abin da ya ce da ba zai yi ba duk abin da ya fi alheri to shi za a yi kana da aboki ya bata ma rai misali da kuna zumunci sai ka ce wallahi daga yau na misali ba zan ƙara kaza ba ko ba zan ƙara zuwa gidan shi ba misali to kai ka je gidan shi kai ka fara shi ne ya fi alheri wani ta ce fara ta ce wannan shi ne zan fara yin kayan mutum zai duk kowanne ka yi ko ka soma zuwa ka zo kai ka fara ko kai ka fara kamun ka fara zuwa duk ɗaya ne kaman ka fara azumi da an na ramadan idan mutum ya ga dama sai ya sha azumi kan ya gama sha sai ka fara ya ga dama sai ya soma ma ka fara kafin ma azumi ya zo na da shi na na na matar da ɗa ya hana ta yin azumi ko wajen shayarwa ko wajen ɗaukan cikinsa shi ne sanadiyar da ya hana ta azumi in ta tana iya kafara a madadin azumi ta sha ma bamban da mara lafiya shi wannan zai jira ne in allah ba shi lafiya sai ya biya a ba jere ba dan tana iya yi a jere in ta so tana iya yi ɗaya bayan ɗaya duk sati ta yi ɗaya duk sati har ta biya da alaikum salam na'am kai ta kwalkwalkwalon oh na ji dai eh a hannun ɗaya dama ya kasa yawa shi ba a san musulmi ya ringa cin abinci da hannun hagu sai idan yana da larura akwai wanda Allah ya sa har ko damun na ciwo misali kuma babu damun wannan ya zama larura amma haramun ne haram da ka sani mutum ya dawo abinci da hannun hagu ya sa a baki kwarai da gaske na ko wajen shan shayi shan kwalkwalkwal ba kyau yana sa ciwon zuciya ban san hana ko da ke hadisi na san daidai yake da su likita ba eh yawa to yana sa kwalkwalkwalkwal manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana yace masul ma'a massa wala ta'abuhu abba yace ku tsotsi ruwa tsotso kada ku kwankwade shi kwankwada amma a musulunci in zaka sha nono kuma so ake ka kwankwade shi eh kwal kwal kwal ake so kawa nono kaga mu kuma sai muka canza nono sai a baka dan ludayi kana dan masa shan ruwa kuma shi kuma in ka masa shan kwalkwalkwalkwal lafiya yake kara shi nono ba dai da sha yanzu nono ma ya yi wahala alaikun salam na
ana yi da kalmata ana shirya
نعم ايه filin ka ne daidan da kalif na zike ce ba kyau ba kyau ba kyau eh
to kowa sai su duk cikin su su gano ba wani fili da zauna ya su a yi kin da to shi ne musulunci ya hana wallahi a kasan shi ne ba shi in kawai tana da fili an zana ma daidai filinka nan ne filinka kada ka ci abin nan ko tsaya hanyar mutane ai ba su duk wani abin da wasu sun taɓa samun rikici da wannan alƙali na basira ko na kufa ne alkali ne na gari suna tsumin shago irin a fito da kaya bakin shago a tsara hanyar mutane a hanya sai suna ba cewa kudin hanya ne ba daman ya ce ai bakin shagon shi ne suna rigima abin sai ya kai su suka ce aje a samu alkali suka je gidansa ba na aka ce ya je ɗebo ruwa shi da kai ya je da tulu to sai yana dawa su kuma suna tahowa suka haɗu da shi suka ce sai ya ce a wajen su za a je sai ya ja bakin hanya sai ya ɗan tsuguna sai ya ɗauko tulun a kan shi sai ya ɗora a kan cinyarsa ha suna ranka daɗe suka ce za su karɓa shi a inda ana fa'ada an ɗebo mai shi yake so ya je ya ɗebo kayi so za a yi magana da shi sai ɗora tulun a kan cinyarsa sai aka ce a to ajiya ce a ai hanyar mutane shi hanya shi wanda ake rigimar da shi sai ce asar makalla na ai an gama an gama shari'a ai ina ya ce Allah Allah ya zarta ya ce a bar maganan kawai ya gane kuskure shi eh damar ko magana za a tambaya kenan yanzu ya gane ba a yi ba daidai ba ne kaji Allah ke yi Allah ya samu haye haka hakan nan Allah ya sauyi subhanallah wata magana zan faɗa kuwa ya na manta a wannan zaɓe da ake tahowa Allah madaukakin sarki mu kama addu'a fa mu ta addu'a wa kawunan mu ta addu'a Allah maɗaukacin sarki ya zaunar da mu lafiya sanan waɗanda suke takarar zaɓe ko suwaye kuma ko ina suke waɗanda za su zama wani alheri a rayuwarmu da addinin Allah ta sa su wanda kuma za su zama mana damuwa ko suwaye Allah ka hana su na wani addu'a ba ta yi ba na yawwa kowaye kowaye Allah ya san komai Allah ba abin da ke buya masa da haka duk abin da zai zama na musiba da tashi hankali Allah ka tsare abin da Allah abin da zai zama na alheri kuma ko da ba man san shi Allah ka ba mu eh karin ta fasiya akwai masu tafiya Allah kai su lafiya Allah ya da su lafiya rabbana subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alaikum